الحديث الثالث والعشرون حديثنا عشرين دقيقة عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يبدو فبدل نفسه فمؤتقها أو موبقها رواه مسلم وانا حديثي أن كربوش لك أبو مالك أبو مالك كما شيني الحارث ابن عاصم الأشعري wato kabilar su dai kenan da Abu Musa al-Ash'ari قال يسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله ترى من الله ثبت gare shi ya ce at-tuhur ku kiyaye wajen wajen wajen wasali kada ka ce at-tahuru sai ma'anarsa ta canja at-tuhuru tsarki at-tahuru abinda ake tsarki da shi al-wudu'u alwala al-wudu'u abinda ake alwala da shi alwukudu kamawar wuta alwakudu abinda ake kunna wuta da wannan fu'ul wancan fa'ul ala wazni fu'ul ala wazni fa'ul kun gane ku at-tuhuru lalle shi tsarki shatrul iman shine rabin imani tsarki rabin imani sai malamai suka ce me ake nufi da tsarki a nan gurin kuma ya aka yi ya zama rabin imani magana da mafi inganci dangane da sarki shine abin da yake da zarar mun faɗi sarki hankula ke zuwa gare shi kama ruwa arwala wanka wannan suna ake kira da ne sarki sai taimawa da ke zuwa a madadinsu idan ba a samu daman yin su ba saboda wani uzuri daga cikin uzurrukan da shari'a take amincewa wannan su ne ake kira da suna sarki to sarki din nan shine aka ce shakrul iman ya zama rabin imani to ta yaya aka yi tsarki ya zama rabin imani to nan gurin ma akwai maganganu masu yawa amma mafiya shaharar maganganu waɗanda suke kuma mafiya kusa da za mu iya fahimtar su karkashin waɗansu nasoshi in ma mu fassara iman a kai shine sallah sai zanto tsarki shine rabin mai rabin sallah domin al'iman ana nufin sallah masu wannan magana suka ce saboda sallah an sa mata suna imani a cikin alkur'ani da Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la rahufur rahim iman a cikin wannan ayar ana nufin sallah da haka bukhari ya kawo a cikin babin da yake nuna cewa al imanu shine sallah saboda menene wannan aya tana cikin jerin ayoyin da suke magana akan canja alqibla domin lokacin da annabi ke yi hijira zuwa madina har sai da yi wata goma sha shida ko wani abu makamancin haka yana fuskantar baitul maqdis yana yin sallah amma kuma yana mai fata yana mai tsammani da saharan cewa ina ma ubangiji ya juyo da alƙibla su zanto makka a maimakon baitul maqdis to sai ubangiji ta'ala ya sharɗanta ya saukar masa ya ba shi dama yanzu ya zo ya ci gaba da yin mai da kallon ka'aba yana yin sallah ya daina kallon baitul maqdis kada nara takalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا to wannan juyawar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana kallon Ka'aba bayan da yana kallon Baitul Maqdis sai sahabbai suka rinka sanyawa kansu alamar tambaya menene hukuncin yan uwanmu da muka rinka sallah da su da muna kallon Baitul Maqdis kuma har Allah ya karɓi rayuwarsu daga baya yanzu kuma an canja ana kallon Ka'aba yanzu sallar su da suka yi da ta lalace kenan me hukuncin sallar mu da muka yi da kafin a zo a juya mu kalli Ka'aba tun da yanzu an ce Ka'aba za a kalla dole sai Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozalta muku sallar ku ba tana nan an rubuta ladanta dan bar sarran ku ku kalli Baitul Maqdis da umarni ne haka yanzu bar sarran ku ku kalli Ka'aba da umarni ne dan haka da wanda yake da rai da wanda ya mutu da can dai suna kallon Baitul Maqdis sallar su tana nan a taskar Allah Allah ba zai tozalta ba ma kana Allah li yudhi'a imanakum bi ma'ana salatikum sai suka ce at-tuhuru shatrul iman tsarki shine rabin sallah kaga dai ba za ka yi sallah ba sai da me sai da tsarki tsarkin nan wanda ya danganci wanka ne alwala ne duka biyun ne taimama ne sai dai da tsarki ake yin sallah sai fa in wani uzuri ya zo ya hana ka duka yin waɗannan kuma saboda wani uzuri kuma sai ka sai karkashin wata ayar ta ina fatan kun fahimta to wannan shine fasa waɗanda suka ce al'imanu yana nan a bisa ga yadda muka san imani farki shine rabin imani imani kuma shine wanda mutum ta'arifin sa ya riga ya gabata tun dan a baya sai suka ce abin da ya samu kace haka saboda imani shine kuduri kyakkyawa a zuci dangane da kadaitakar Allah da manzanci da samuwar mala'iku da sauran duk abin da ake faɗa wannan kuduri ne a zuci an gane ko to dan adam bangare guda ya gare shi bangaren gangan jiki bangaren zuci imani zai farkace ɗaya bangaren da dan adam shine mai zuciya shi kuma tsarki wanda ya danganci alwala wanka zai tsarkace ɗaya bangaren na dan adam shine mai gangan jiki ya zanto da imani da tsarki ko ne ya ɗauki rabi ke at-tuhuru shatrul iman sai suka ce tuhur hadha yutahhiru al-jasada wa yutahhiru adh-dhahir al-iman hadha yutahhiru al-batin wa yutahhiru al-qalba shine at-tuhuru shatrul iman sai dai wadansu maganganu da yawa da ibn rajab al-hanbali ya kawo cikin dalil ulum wal hikam وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان haka lafazin alhamdulillah yawan maimaita wannan lafazin tamla'ul mizan wato wannan kalma tana cika mizanin awan ayyukan mutum a ranar tashin kiyama to shine aka ce misali ne annabi ke bugawa ma'ana da a ce alhamdulillah za a yi wata halitta da wannan kalmar ta alhamdulillah to wannan halitta za ta iya cika mizani in an zo auna ta akan mizanin awan ranar tashin kiyama ko lada dai da mutum zai samu a sakamakon faɗin alhamdulillah yana cika mizani wa subhanallahi walhamdulillah tamla ani aw tamla ma baina samawati wal ardi fadan subhanallahi walhamdulillah ya zama jumla biyu kenan ko subhanallah walhamdulillah su biyun nan tamla ani sukan cika aw ko kuma mu ce tamla'u kowace ɗaya daga cikin su tana cika ma baina samawati wal ardi abinda ke tsakanin sama da ƙasa wato ladan su wannan mai ruwayan hadisi ne yayi shakka imma dai annabi ya ce tamla ani su biyun kenan imma kuma annabi ya ce tamla bi ma'ana kullu wahidatin minhuma tamla ma bainas samawati wal ard was salatu nurun sallah haske ce was sadaqatu burhanun sadaka hujja ce abinda ake nufi da sadaka anan gurin tawajibi zakka khuzun min amwalihim sadaqatan tutahhirukum burhanun ma'ana hujja ce bisa ga cewa mutum yana da imani hujja ce bisa ga cewa mutum ya ansa umarnin Allah hujja ce cewa yayi yaki da zuciyar shi wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun was-sabru biya'un hakuri kuma haske ne to menene bambanci tsakanin nurun da kuma biya'un an ce as-salatu nurun والصدقة برهان ذاتك والصبر ضياء da nur da ziya kowanne haske ne amma akwai bambanci tsakanin ina suka ce nur haske wato ainihin wanda yake ta iya yiwa wato ainihin wato tsantsan haske wanda a cikinsa babu kuna nur shi ne tsantsan haske wanda a cikinsa babu kuna kamar hasken farin wata akwai zafi biya shi ne dukkan haske wanda kuma ta iya yiwuwa akwai kuna tare da kamar ka hura wuta hasken da za ta bayar sai dai a samu suna biya saboda idan ka matso kusa da ita za ka ɗan ji zafinta don haka hasken rana shi ma ake kiransa da suna biya saboda gata da haske gata kuma da mai zafi nan take shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta rana cewa da tana da ziya ya siffanta wata kuma cewa yana da mai nur ko allazi ja'ala shamsa ziya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adad as-sinin wal hisab wa khalaqa Allahu zalika illa bil haqq wato wannan riya wannan kuma abin duk inda aka sufanta wata galibi za ka an ce nur ne dai تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا wa qamaran munira saboda diya'un laysa fihi ihraz ko nurun laysa fihi ihraz lakin diya fihi naw'un min min al-ihraz fihi ishraqun yusahibuhu ihraq an gane ko to wannan kuma za ku gane yasa aka siffanta littafin da aka baiwa annabi Musa cewa yana da ziya littafin da aka baiwa annabi Muhammad yana da nur ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان سمي وضياء وذكرا للمتقين ضياء التوراة أما القرآن فقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون to saboda za ka ce a taura biya saboda a cikin ta hukunce hukuncen ta suna da zafi a ce idan na jisa taɓa rigar ka sai dai ka yanke da almakaci ba za ka wanke ba wannan kada akwai zafi biya ne shirya ce amma tana dauke da kuna to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce shi zai sassauta wancan hukunce hukunce yajiduna hu maktuban indahum fit tawrati والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم كذا الإسر نوين لك وكنت وكنت ما تتصوري الأغلال ما هكا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا التي وقد فعلت ناي ناي ناي abin da duke cikin attaura mai zafi an yafi abin da duke cikin linjila mai zafi an yafi shi yasa littafin nan Umar sai zama nuwar littafin wadancan kuma sai zama tobe biya saboda akwai zafi a ciki shi yasa dan karka dauka duka zafin ne shi ma akwai wani bangare na nuwar sai Allah ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur fiha hudan wa nur akwai haske ne a cikin ta amma ba shi kadai bane akwai biya to sai aka ce wassalatu nurun wassadaqatu burhanun was-sabru diya'un yanzu kenan da sallah da hakuri wanne yafi karfi shine suka ce hakuri yadda ka san zafin rana bai samu suna biya ba sai don saboda tana da mai tana da kuna hakuri ma ya dace gare shi yasa aka ce biya ba kowa yake dacewa ya iya samun wannan hasken ba amma na sallah kowa zai iya samu tun da ba zafi a ciki da yawa irin na hakuri wal qur'an hujjatun laka aw alayka al qur'ani mai girma hujja ne gare ka ma'ana yayin da duk ka tashi zaka kafa hujja a musulunci ya zanto ka kafa hujja da alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam aw alayka ko ya zanto hujja a kanka ma'ana a ranar tashin kiyama in baka bi Allah da manzon sa ba qur'ani ya zama hujja a kanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yagdu dukkan mutane suna yin jijjigi da safe suna wayan gari da safe fa ba'i'un nafsa daga cikin su akwai mai zuwa ya sayar da ransa ma'ana ya wayi gari wajen mummunan aiki kenan fa mu'tiquha akwai kuma wanda zai kyantar da kansa aw mubiquha yace ko kuma mubiquha ma'ana ko dai yace fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha ko kuma yace mubiquha fa mu'tiquha mutane ne kala biyu ne wanda zai waye gari cikin aikin barna to shine fa bayyun nafsu ko wanda zai waye gari cikin aikin alkhairi to wannan shine me mu'tiku hakim wanda zai kyanci kansa kenan wanda ya waye gari cikin aikin alkhairi wannan hadisi rawahu muslim ma'ana imamu muslim ne ya ruwaito shi